بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya haɗa mu a wannan wuni na talata 11 ga watan ramadan shekara ta 1435 ta hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda kuma shine takwas ga watan bakwai a shekara ta 2014 a lissafin miladiya a ci gaba da karatunmu na darussan tafsirin alkur'ani mai girma za mu tashi yau a ayata 259 a suratul baqara da ɗaya daga cikin ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala a ciki yake ba mu darasi na ikonsa da kuma ƙarfin mulkinsa da cewa shi ne ke gudanar da rayuwar kowane abu kamar abin da ya gudana tsakanin annabi ibrahim a.s. da wancan sarki da ya gabata muka karanta ƙisarsu wannan abu na farko da mutumin ya ce shi ma yana yi cewa yana rayarwa yana matarwa to bayan wannan sai Allah maɗauki ke buga mana wani misalin wanda kuma yana ƙarfafa mana waccan magana ce cewa Allah subhanahu wataala shine mai iko akan komai kuma shine mai ba da rai mai kuma karɓar rai to sai kawo mana kissar wani mutumin daban shi yasa ya zo da harafin atafi au au abun larabawa harafi ne shi ma na atafi ba magana kawai ba da zaɓi ba ne tsakanin wasu abubuwa guda biyu ma'ana ko ka dubu wancan ko ka dubu wannan kowanne misali ne na ƙudurar allah subhanahu wa ta'ala da ikonsa akan halitta da kuma musamman rayar da matacce tun a nan duniya a suratul baqara kawai allah subhanahu wa ta'ala ya buga mana misalai guda biyar a wurare daban-daban na wannan sura na ikonsa akan rayar da matacce kuma sai gwada mana misalan tun a nan duniya wasu ko wani mai rai sawa'un mutum ko daga wasu dabbobi kamar da za mu zo mu ji misalan allah maɗauki ya karɓi ransu a nan duniya kuma ya dawo musu da ran a duniya don ya nuna mana cewa ashe ya dawo da rai lokacin da rayuwar duniya ta kare baki daya a tsaya gabansa don tashin alkiyama abu ne mai sauki daga cikin ayoyin da wannan abu suka faru in ba mu manta ba can a farko-farkon suratul baqara Allah subhanahu ta'ala yana وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم صاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون wannan aya ko ayoyi guda biyu aya ta 55 da ta 56 Allah subhanahu wataala yake gaya wa su banu Isra'ila irin kangarewar da suke wa annabi Musa ku tuna lokacin da kuka ce wa annabi Musa kai Musa mun fa ba za mu yi imani da kai ba sai mun ga Allah kuru-kuru mun karanta wannan a baya da maganganun la'alla ma mun ina jin mun yi wannan maganganun a sai dai da yake an dade mun manta su sai Allah subhanahu wataala ya ce sai tsawa ta kama su sannan bayan suna kallo sannan bayan wannan Allah ce thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun sannan sai muka tashe ku bayan mutuwarku wannan ya nuna ashe mutuwa suka kuma tashin su aka yi bayan mutuwa din ashe kenan a duniya Allah subhanahu wataala ya yi mana wannan misali dan mu gane ana mutuwa a dawo wannan a suratul baqara kawai wuri biyar na biyu shine kissar bakara ita kanta da Allah bayan annabi Musa ce wa mutanen nan wa id qala Musa li qaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara قالوا أتتخذنا هزوا قال إني أعوذ بالله قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين إن دي waɗannan abu tambayoyin da suka yi da amsar da aka basu can Allah maɗauki ce faƙun nadribuhu bi ba'dihha كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون wannan me aka yi wancan mutumin da aka kashe a kissar yadda ta faru ai an kashe wani mutum ne ko aka go aka liƙawa wani gurin daban sai aka ce in sun wato kashe wannan in suka yanka saniya suka ɗauki wani ɓangare nata su bugi wannan da aka kashe ɗin zai tashi da kansa kuma zai ba da labarin wa ya kashe shi akun san kisa dai mun wuce a baya to kaga wannan mutum ne an kashe shi a duniya Allah ya dawo masa da ransa a duniya don me dan ya nuna mana ashe shi mai iko ne akan ran tashin alkiyama ma kowa a tashe shi kissa ta biyu kenan kissa ta uku inda Allah subhanahu wataala yake ga bamu labari wani muka karanta ina jin bara alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut fa qala lahum Allah mutu thumma ahyahum kaga shi ma faƙala lahumullahu mutu Allah ya ce musu ku mutu sun ma'ahiyahun sannan ya rayar da su wannan duk labari ne Allah ba mu an riga an gama shi kaga wannan shi ma an mutu a duniya an dawo to sai kuma wannan kissar ta wadda muke karantawa ko wadda za mu zo mu ji aukan lazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha shi ma Allah madauki ya kashe shi shekara 100 ya dawo da shi shi ma dan ya nuna mana cewa a karbi ran mutum a dawo da shi a duniya abu ne mai sauki to abin da ya fi sauki kuma duk duniyan ma gaba ɗaya a dawo da su bayan an wato a tashe su bayan sun mutu wato gaban Allah ran tashin alkiyama sannan kissa ta biyar ita ma a cikin wannan sura ita ce ana gama wannan ita za mu shiga ta annabi ibrahim da yake cewa rabbi arini kaifa tuhil mauta قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا kaga bayan umarce shi ya samu tsuntsaye guda hudu ya yayyanka su kuma ya daddora su a dutse daban-daban sannan ya kira su za su taso da ransu zo wurinsa wannan kun ga menene tsuntsu ne ya mutu amma ka caccala namansa Allah maɗaukaki ya ba da ikon dawo da ransa kuma su taso da fuka-fukansu su zo gun annabi ibrahim don Allah nuna mana cewa Allah shine mai rayarwa shine mai matarwa wannan su ne wurare guda biyar da Allah ya gwada mana wannan misalai ɗin a don ya tabbatar mana cewa a shirin tashin alkiyama ba wani abu ne mai wahala ba duk wanda ya mutu a ce kuma ya tashi daga kabarinsa a zo gaban Allah ai hisabi wannan kuma shine babban darasin da ke cikin waɗannan maganganun baki ɗaya ta yadda za mu ga kamar da na ambata mana a ƙissar annabi ibrahim da wancan sarki ƙissoshi a ƙur'ani gairu maƙsuda al-maƙsudul awwal shine mai darussan da za a fa'idanta da su daga cikin wannan ƙisoshi ɗin mai ma'anan gairu maƙasuda ba su ake nufi ba asali ba don a baka labari ba aka rubuta alkur'ani amma labarin yakan zo ne don ya taimaka wajen fito da darussan da ake so ka fahimta ina fata mun fahimci wannan to yanzu shine za mu ji wannan misali na hudu ɗin a wannan sura wadda Allah madauki ba mu labarin wannan mutumi yace auka alladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha ko kamar kwatankwacin mutumin nan da ya bi ta wata alƙarya shine marra ala qaryatin alhali alƙaryan nan ta ruguje ta zama kango khawiyatun ay saqitatun ala urushiha ay ala suqufiha urush ana nufin jam'in saqaf suquf mun san saqaf rufi rufin daki shine saqaf to idan aka ce gini ya fada akan rufinsa me ake nufi ma'ana dai ya rushe gaba ɗaya ya zama kango kamar idan a ce rufin kwano ko rufin ɗaki ya rufta misali soro irin tsohon soro da muka sani a yana ruftawa wani lokacin kuma zai rufto cikin ɗakin kuma galibi shine saboda nauyinsa to don ya rufto sai kuma ɓangarorin katangar guda hudu na ɗakin su ma sai su rufo a kansa wannan shine kyakkyawan misali na khawiyatun ala urushiha domin urushiha din shine su kofiha to misali ne na wani mutumi ya zo wucewa a wani wata alƙarya lafazin alƙarya an samu shi asalinsa ne daga alƙaryu alƙaryu shine aljam'u alƙaryu ma'ana aljam'u gari da mutane suka harhaɗu wuri guda shine alƙarya ai mun yi wannan zancen in kwanakin nan ko yawa cewa Allah subhanahu ta'ala baya aiko annabawa sai daga alƙarya ma'ana daga garin da jama'a suke haɗa wuri guda shine ma'ana alƙarya wanda ba jeji ba to asalin alƙarya dai shine gidaje da suka harhaɗu wuri guda da ɗan adam a ciki yana zaune a ƙur'ani a wurare daban-daban za mu ji wasu ma'anonin ko kuma ma'anar alƙarya takan bambanta akwai inda abinda ake nufi da alƙarya shine ginin ƙauyukan ko ginin garin kamar a wannan ayar wannan ayar abinda ake nufi da albinan almarra ala ƙaryatin wato ya wuce wasu gidaje gidajen da khawiyatun ala urushiha akwai inda kuma lafazin alƙarya yana nufin ahlul qaryati ne ahlul qarya ma'ana mutanen ƙauyen ko mutanen garin kai mutanen garin su ake nufi kamar Allah subhanahu wa ta'ala ke ce faka ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalima kaga nan ahlaknaha wa hiya zalima tunda an ce wahiyar zalima ma'ana da yawa daga garuruwa muka halakar da su alhali suna zalunci kaga idan gini ne ya za a dangana wa gini zalunci ashe nan ana nufin me ahlul qaryaci haka nan a kisar annabi yusuf alayhi salatu wasalam da mutanen yan uwansa suke cewa was'alil qaryati allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalnaha aqbalna fiha yawwa wal'ira lati aqbalna fiha Allah subhanahu wataala yace ku tambayi alqaryata lati kunna fiha ku tambayi wannan garin da muke ciki ana zuwa a tambayi gari gine-gine kaga ashe abin da ake nufi anan shine me ahlul qarya to don haka din da kake karanta a qur'anin aka ce alqarya ka duba siyaki shi zai nuna maka wani lokacin ana nufin ginin gari wani lokacin ana nufin mutan gari to wannan da muke karantawa yau me ake nufi da ita marra ala qaryatin ana nufin me gine-ginen gari tunda an ce wahiya khawiyatun ala urushiha wannan shi nuna mana ba mutane ake faɗa ba don mutane ba su da rufi kuma ba su suke zama kango ba ashe ginin ake faɗa to wani mutumi ne ya zo wucewa wani ƙauye ko wani gari kai wata alƙarya wadda ta ruguje ta lalace ta zama kango قال سيتي أن يحيي هذه الله بعد موتها تيايا أن تيايا أي كمر وانا استبعادي لي أي بزيو با معنى لا يمكن شيء أغننسا أعيتقادنسا أعيدسا أتناننسا أبن دي فهمتا بزيو ألا yara yadda wannan gari bayan garin ya mutu ya zama kango ba to kafin mu je nan malamai sun tattauna me tambayar me wannan mutumi ne wannan kamar da muka shayar magana a kai sanin wane ne mutum sanin wacce alkarya ce wato wani gari ne in dangane da darasin ne ba su da muhimmanci za mu fahimci darasin ko mun san mutumin ko ba mu san mutumin ba shi yasa malam sa'adi ana mai bata lokaci ya kawo mana ba saboda irin waɗannan abubuwan galibi akan same su ne a labaran banu isra'ila a cikin littafansu su ake ce ma riwayat al-isra'iliyya a littafan tafsirin da suka ɗauko irin waɗannan riwayoyi wasu sun ce wannan mutumin shine uzairu uzairu a lissafin ko in ce a labaransu yahudawa da suke bada labari na taba ambata mana da labaransa har na je shekara da ta gabata da muka maimaita tarihin yahudawa lokacin da nabucodonosor ya zo baitul maqdis wato buktu nasar mutumin babil sarkin babil da ya zo ya rusa baitul maqdis ya kwashi banu isra'ila duk suka zama bayi a garin babil shekara saba'in to lokacin da daular farisa tsohuwar daular farisa ta iran ta yi ƙarfi sai ta zo ta fi ƙarfin daular babil ta kuma ɗauko a su yahudawa ta dawo da su baitul maqdis gidansu ta taimaka musu to a lokacin nan sarki artashista sunansa ko artashista shine ya turo izra ya ce ya zo baitul maqdis ya ga guntun yahudawan da suka rage ya kinkin tsayar da sauran za su dawo daga babil a dawo baitul maqdis to su masu wannan maganganun suna cewa izra wannan dawo wanda yi shine ya samu wurin yadda yake kango da shi har aka yi wannan abu to amma kasancewar wannan riwayoyi daga littafan banu isra'ila suke mun san kuma ka'idar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu kar ku gaskata su kar ku ƙaryata su ku bar su kawai ba ruwanku sannan malam sa'adi za mu zo a ƙarshen magana zan ƙoƙari mu gama ta yau don kada ya cinye mana lokaci ya ambata cewa gaskiya a ce izra ne wannan ko wani mutumi ma da ya san Allah shine mai wannan ko kwantan a hikima a ikon Allah wannan shi ma kuma wani abu ne mai nisa idan da izra izra mai matsayin izra a gurin yahudawa izra shine fa mutumin da bayan wannan shekara saba'in din da aka yi a zaman manfa a zaman bayi da suka yi a babil da za su dawo din aka dawo baitul maqdis babu attaura ta bata tunda dama ita attaurar kofi ɗaya ce wadda annabi musa ya zo da ita a wancan lokaci ita ake zuwa a karanta da shi da annabi haruna su tara 'ya'yansu su karanta musu sai a je ɗakin ibada sai aje ta babu wani kuma mai wani kofi a gidansa ba kamar mu bane da ƙur'ani to wannan kofin ya taɓa ɓata shi kansa sai aka samu lokaci aka sai wannan ɗan guntun da ya rage an ce wani ɓangare nasa ya ɓata to ɗan guntun da ya rage a baitul maqdis da nabukhadnasar din nan ya zo ko bukhtu nasar ya rusa baitul maqdis sai aka kokkona komai ita ma wannan attaurar da ta rage ita ma ta ɓata kun ga babu attaura ke ga yahudu ba attaura tun sai suka ce ya za a yi kai izra sai ka ce ai ka tuno za ka iya tunowa duk abin da ke cikin wancan a taura ta annabi musa da ka sai ce a bashi takarda da biro zai rubuta ya zauna shi yasa ake ce masa alkatib izra alkatib da larabci da turanci suna ce masa izra da scribe mun san scribe shine marubuci kamar sakataren fada magatakarda ya zauna da wasu mutane suka taya shi ya tattaro wai abin da ke tunani ya rubuta abin da ake ce ma taura wadda take hannun mutane yanzu ko da ke ita ma an sake rusa ta ba a san ta asalin wannan din ba da take hannunsu yanzu la'alla guntun dai wancan din ne kuma da wani wannan dai ina ga mu kyala wannan zancen ba ruwanmu da shi amma abinda malaman tafsiri suka faɗa suna cewa ana cewa izra din nan shine wannan mutum wasu kuma suka ce ba izra bane armiya ne armiya armiya shine tura suke sai mai jeremiya da ibriya kuma yeremiya don su masu yahudanci ba su da wannan je din turawa ne suka ba su wannan je din amma asali yeremiya ne laraba kuma suka sa hamza ake sha armiya'u shine muke samun armiya'u armiya'u jeremiya ne to wasu malaman tafsirin sun ce wannan ne wasu suka ce wannan ne amma duka ba tabbas mu abinda za mu ɗauka wani mutumi ne yana kokwantan ƙudurar allah akan ta da mamaci ya zo ya faɗi wannan abin shine kuma allah maɗauki ya gwada misali a kansa da haka mu karanta dai abinda malam sa'idi ya ambata saboda kar mu ɗau lokaci malam sa'idi yake cewa wa hadha aidan dalilun akhara akharu wannan shi ma wani dalilin ne ala tawahhudillahi bil khalqi wat tadbiri wal imatati wal ihya'i wannan shi ma wani dalili ne daban da yake nuna mana kadaituwar Allah wajen halitta cewa shine ya halicci halittun nan Allah shine mai gudanar da rayuwar halittun nan Allah shine mai karɓar ran waɗannan halittu Allah shine mai rayar da halittun nan waɗannan abubuwan wannan kissar za mu ji ta a ciki faƙala sai allah maɗauki yake cewa aukan lazi marra ala ƙaryace nan auɗin nan ma'atufi sai akan ko abin nan wannan auɗin ko jumlar atafi ne akan abin da ya gabata alam tara ila lazi hajja ibrahima ko baka ga labarin ko mutumin nan wanda ya jayayya da annabi ibrahim ba to a ce ka dubi wannan ma'ana ba kai mamaki ba asalin abin da malamai suka ce ana nufin da wannan alamtaran ta'ajjubi ne ba kai mamakin wannan mutumin ba da ya zo ya ce wa annabi ibrahim kaza da kaza da kaza ko kuma wani mutumi gashi gashi gashi shi ne wannan mutumin kuma yanzu a bamu nasa misali mun gama da fahimtar wancan misalin mun kare to ga wani mutumin kuma ko kuma wannan mutumin da marra ala qaryatin ya shuɗe ya bi ta wata alƙarya wani gari garin nan wahiya khawiyatun ala urushiha wannan wawul hali ce jumla haliya ce alhali garin yana ruguje yana kango ya ruguje ya fada kan rufinsa ai qad bada ahluha ma'ana alƙaryar da mutanenta sun ƙare bada ma'ana faniya yawwa shine ƙara fasara ce wa faniya sukkanuha mazaunan sun mutu duk sun ƙare ba kowa wasaƙaƙat hitanuha kuma bangon garin duka duk sun faɗi ala urushiha a kan rufin mana kowanne gida bangon ɗakin kowanne ɗaki ya ruguzo a kan rufin ma'ana rufin ya faɗa bangon ma ya faɗo a kansa shi ne ma'anan khawiyatun ala urushiha falam yabqa biha anisu ba wani mai ɗan ɗeba kewa a wannan gari bal baqiyat muwahhashatan ta zauna haka da kewarta wahasha shine kewa ba shi yasa ke cewa ɗeba kewa a ɗeba me ma'anar kewa ka zauna ba anis shine ma'anar mu wahasha tunda ya ce bila anisun nafsin ma'ana shine mu wahasha ta zauna babu kowa a ciki min ahliha muqfara kuma sannan haka take kango ba komai kamar faƙo ma'ana abinda da akwai wani abu aka ɗauke shine abinin kafur alkafur shine a ɗauke abu bayan da yana nan sai ce fa waƙafa alaiha zalikar rajulu sai wannan mutumin ya tsaya akan wannan ƙauye ma'ana ya koma gefe yana kallon wannan gari da ya san shi muta'ajjiban yana mamakin waƙala yana cewa anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha ai ko ba zai yiwu ba shine ma'ana anna kaifa yaya za a yi Allah ya iya dawo da wannan ƙauye ko wannan gari bayan mutuwarsa wannan gidaje da suka ruguje ya Allah zai iya dawo da su bayan mutuwarsu kaga wannan tambaya ce ta mai kokonto yana istibadi yana nesanta yiwuwar wannan gari ya dawo yadda yake wannan la'alla shi ne sababin da yasa masu wannan kissoshi suka ce izra shi ne saboda shi ya fara dawowa kafin sauran banu isra'ila ya zo ya samu kuma garin kango duk da cewa in an bi lissafin ma kissar da su suka kawo a littafansu ai ba duka mutanen akwashi ba akwai wanda suka rage kuma sun ci gaba da zama a gari illa addinin yayi baya tunda duk malaman an kwashe ba kowa amma ba za a ce gaba ɗaya garin ne ba kowa ba wannan dai kisar mu kyale ta wannan wani mutumi ne mu dauka dai mutum ne koma a ina ne mu dai abin da muka damu da shi shine darasin da za mu dauka na cewa Allah mai iko ne akan dawo da mutumin da ya mutu zuwa rayuwa shikenan to sai ke cewa an na yuhi hadhihi Allah ba'da mautiha hadhihi din shine maf'ulun bihi muqaddam Allah shine wannan lafzul jalala shine me fa'il marfu shi yasa yace anna yuhyi fi'lun kuma shine yuhyi fi'lin mudari wancan yaya Allah zai rayar da hadhihi wannan ma'ana alƙarya ba da mautiha bayan mutuwarta wannan ya faɗa ne istib'adan lidhalika dan nesanta aukuwar haka din wa jahlan bi qudratillahi ta'ala da kuma jahilcinsa ga kudurar Allah falamma arada Allah bihi khairan amma da Allah ya nufi shi da alheri arahu ayatan sai Allah ya nuna masa wata aya fi nafsihi a rayuwarsa shi kansa a ƙashin kansa wa fi himarihi da jakin da yake tafi da shi yake haye a kai wa kana ma'ahu ta'amun wa sharabu kuma dama yana da tafi da abincinsa da abin shansa daga ka iya suranto abu uku ga mutum da jakinsa da kuma abincinsa abubuwa uku ko da da wani abu to wannan ukun su Allah ya so ya ba mu misali a kansu da wannan darasi a wannan kisa din fa amatahu Allahu mi'ata amin sai Allah ya karɓi ransa ya mutu mi'ata amin har shekara ɗari amatahu fi'ili ne madi ruba'i daga imata amata mafi'ulinsa shine wannan zamiri amatahu mi'ata amin kuma mansubi ne akan cewa shine na'ibi na zarfin am din shine zarfin mun fahimci wannan gashi an yi idafar mi'a zuwa ga am mun san asalin am me yasa ake ce mai shekara am ana ce mata sana ana ce mata am ama kaza nan gashi an yi amfani da am suna cewa saboda asalin am shekara ana kiranta am saboda rana ta, kamar tana iyo ne asalin am daga aumu ne aumu shine iyo sibaha ka rika swimming to kamar saboda rana kamar tana iyo ne a cikin wato kwanakin shekaru kwanakin shekara guda wannan fasali guda hudu da muka sani da fasalin saifi da shita da arrabe da kharif su ne guda hudu aiko to waɗannan ai rana kamar tana iyo ne a cikinsu tana kai kawo ta je ta dawo shi yasa ake ce mai shekara am wannan ku kyale shi in ji masu larabci ne ya ce fa'amatahu allahu mi'ata amin Allah sai ya karbi ransa ya kashe shi mi'ata am malamai suna cewa nan mutuwar ce ta shekara ɗari ko kuwa ana nufin an karbi ransa fa baqiya muddata mi'ata am wannan nabiyun ake nufi ko me ma'anan fa baqiya sai ya zauna haka ma'ana Allah ya bar shi babu rai har shekara ɗari ba wai mutuwar ce amaliyar aikata mutuwa ma'ana me ake cewa shi kansa process din yin mutuwa ai ba wani abu bane mai daukar lokaci ba mutuwar sai aka yi shekara ɗari ana ɗanɗana masa ita ba a'a an ɗauke ransa kit lokaci guda sai ya zauna shekara ɗari ba rai shine ma'anar wannan abin don haka haka za ka hango abin karka ɗauka mutuwar ce ta yi shekara ɗari ana ɗauke masa rai ba haka ake nufi ba Allah sa kun gane fa'amatahu Allahu mi'ata amin sai Allah ya karɓi ransa ya zauna babu rai har shekara ɗari thumma ba'athahu sannan Allah sai ya tashe shi ƙala sai Allah ya tambaye shi kam labista shekara nawa ka zauna a wannan yanayin da aka tashe ka daga gare shi yanzu halin mutuwan nan kenan ko kam labista haka yake da fatahanta saboda damirin mukhatab ne wanda ake Allah ne ke magana ce kam kai bawan Allah shekara nawa kai ne a kwancen nan baka da rai ƙala sai mutumin ya ce labistu wannan kun ga ta'ul fa'il ce ni na zauna yawan wani shine zarafinsa wuni guda au ba'd yawm ko kuma wani sashi na wuni guda haka ma'ana shi haka ya zato ya dauka wuni ɗaya ne ma kawai ya kwanta ya mutu kuma aka tashe shi wuni ɗaya baccin wuni ɗaya kawai kamar mutum ne kwanta bacci ya tashi ya faɗi wannan istiqsaran likal mudda ganin takaituwar wannan muddar shine istiksaran ganin cewa takaitacciya ce yana ganin ta ta mana yar muddar lokacin ba shi da tsawo kurai da gaske allati ma tafiha wadda ya mutu li kaunihi saboda me qad zalat ma'rifatuhu saboda iliminsa abin da ya sani shi bai san abin da ya faru ba wa kana hawasuhu ko ayyun na'am qad zalat ma'rifatuhu wa hawasuhu duk abin da ya sani da kuma jinsa in an ce hawas ana nufin hanyoyin nan na samun ilimi guda biyar da gani da ɗanɗano da tabawa da mai kuma da shaƙa duka ai idan mutum mutu akwai su babu su don haka iliminsa da zai san wani abu ya faru babu shi wannan hanyoyin da zai samu ilimin babu su shine qad zalat ma'rifatuhu wa hawasu wa kana ahidahu wa kana ahida halahu qabla mautihi kuma ya san halin da yake ciki kafin mutuwarsa halin da yake ciki ya san halin da yake ciki yana tafi ne da shi da jakinsa kuma abincinsa da abincinsa domin inda bai san wannan ba za a samu fa'idar darasin ba wajen tuna masa abin Allah ya bar masa tuno ya tuno cewa yana tafi ne a ciki yana tafi kuma da abincinsa da abincinsa kuma wannan bai manta ba don haka shine ma'anan wa ahida halahu na mauti domin inda bai san wannan ba gaba daya kwata da darasin ba zai masa fa'ida sosai ba amma ya san cewa yana tafe shi dai ya fito daga garinsu ya zo wannan gari kuma yana cikinsa da abincinsa da abin sha Allah ya karɓi yayi to ma'ana ana nawa kai a wannan zaman ka mudda nawa ka zauna yace ai to faqila lahu shi bal kai ta mi'ata am shekara 100 ka zauna fanzur amika farko sai aka fara wa sharabika da abin shanka bai canza ba lam ya tasanna ai lam taghayyar shine malamin suna cewa qira'a biyu ce anan duk da malamin qira'a ana cikin su waɗannan abubuwa din amma fa'idatu ne in ka san wannan din akwai kira'ar ya tasanna da ha da ake ce ma as-sakita as-sakata ha in ta sakata kuma kira'ar da ha din lam yatasanna lam yatasanna amma kuma bayan wannan kira'a sai a wasulu in a waqafu ne duk ɗaya ne lam yatasanna haka ake kira'ar amma in za a yi wasulu wasulu wasulu shi ba tare da tsayawa ba ka wuce to shi a wannan wurin babu haɗin lam ya tasannan zurda haka yake a wacce kira amma wanda muka sani lam ya tasanna akwai sakta sai ka dan tsaya sai kuma to mu je lam ya taghayyar bal ba abincin nasa da abin sha bai canza ba amma ya tabbata akan halin duk da nisan shekaru na shekaru yanzu shekara ko abinci ne yanzu aji ba shekara ɗari ba kunin tsamiyar da da shi ɗazu ta masa wani aiki to kaga ballantana a ce shekara ɗari to allah maɗauka karanta chemical su ne masu wannan harkar ko canjin abinci ya fito wani abu ya shi ai sun san muddin barin abinci ya canza ko kare ya canza a wani abu ka je ka bincika muka wannan ba ko ba to amma Allah da yake fi shi ne ke barin abubuwa yadda ya shekara ɗari kuma ya nuna masa shi gashi nan lafiya bai fara husa ba san husa bai yi tsami ba bauri ba komai yadda yake asalin kan da ba da zai ɗanɗana da ya ji haka to shi ne sai yake cewa yar a yau sai yake cewa ta tsawuli as-sinin waqti la fil awqati alayhi ya ga lokacin ci abincin ya ga lokacin sai ya ga ya sama diya da ke shi amma Allah to ka to sai ke cewa fafi akbaru dalilin wannan abun da ya auku abu da ala kudratihi akan ikon subhanahu wata'ala haifu abqahu yadda ya wa hafizahu mai kiyaye shi yuri daga jirki cewa wal bai jirkita ba bai jirkita ba bai kuma lalace san abinci ya in ko ya lalace to dama sai ya jirkice ki lalace a ta'ama wa sharaba min asra'il ash tare da cewa da abin ya fi kowane saurin ɓaci nan kun ga sharaba ba ce ruwa ba ɗalibi ruwa bai cika lalacewa ko idan ba in ka ruwa ya haɗu da foreign body wani abu ne ya shiga cikinsa aka ba ruwa shi ya sa da tsarki amma nan kun ga dama ba ruwa ya ce mana ba abin shi da ne kunin zaki ne ko menene shi ya sani yawa wannan abin kan duk da cewa shi ne yi abinci kenan da abinci da abinci saurin ya lalace ya juyi to sai kuma Allah ce duba kuma jakin shi kuma jakin me aka yi masa wa kana qad mata shi da jakin kuma an karbi ransa shi ma ya mutu alahmu nama ya fata-fata ya yayyage ya rarrabu shi mazzaka ya yi daban-daban ya yi fata-fata lahmuhu da fatarsa wanta izamuhu haka nan ƙashinsa diya ina ba komai da za ka iya babu zancen wani alama ko akwai lokacin da ya mutu to sai allah duba jakin naka amma shi kuma bari ku ga me ya faru ya ce wata farraƙa gaɓuɓɓansa gaɓuɓɓan jiki shine ausa yau su kuma duk sun fufuta sun tafi ma'ana dai aka shi ba shi wata kaza ma kawai za ga ya riɓe ya koma wannan abin da ake faɗa ballanta na shekara ɗari to sai Allah ya ce wali alaka ayatan linnasi wali alaka kuma don mu sanya ka aya ga mutane don mu sanya ka mene aya ga mutane ce wannan wawun me yasa a kawo ta in mun lura atafi ne akan wannan ita wawun din ma'ana wancan abin da ya gudana ila himarika kamar ana kaddara li ta'lama qudratallahi wa li naj'alaka anta ayatan linnas ma'ana ka duba wannan abin da ya gudana dangane da abin kinka dan ka sannan kuma kai ma dan musanya ka kaza mutane shi ne wannan wawon ɗin asali atafi ne akan wani maha wani abu da ya gabata ba an bace shi ba sai ce wali na yatan linnasi ala kudura wa ba'asihi don ka zama aya ga akan ikon da kuma ba'asihi al'amwat ta da mamata da yake in ƙuri'in rukansu litakun mudan don ka zama wani tamfil shine unuza unuza shine ka zama misali don mu sanya ka kali mahsusan wanda jama'a za su gani mushahadan kowa zai gani bil absari da idansa an ce mahsus abin misalin da za a iya shaidawa shine sake maimaita ce mushahadan bil absari da kowa zai zo ya gani da idansa fa ya'mu bi zalika sihhata ma akhbarat bihi usulu wanda da wannan abin naka da abincinka da jakinka za su gaskata abin da manzanni suka ba da labari na cewa ai akwai tashin alkiyama zai ta da mutane bayan sun mutu kafirai da ba su yadda da cewa tashi bayan mutuwa ba in suka za su yadda da Allah cewa yana ta da mutu abu bayan ya mutu ko ba su to shine asalin darasin da ke cikin wannan kisar kenan sai ce wali naj'alaka sai ce wanzur ila ila ta'ami ko haka ne ila al-idami kai wanzur ila al kuma dubi waɗannan ƙasusuwan mai na jakin ku duba abinda aka yi masa saboda ya nuna duk aikin na Allah ne baki ɗaya shi abinci asalin idan aka bar shi haka kawai lalacewa zai yi kuma ya canza daga ya fita daga halin da za a iya amfani da shi sai Allah ya hana shi sai aka bar shi shi ka iya shi da ransa ka kokar wannan fasara kawai a amfani abinci da ransa shi kuma jakin kashe shi kamar yadda aka kashe to amma sai aka fara ta ya zama a idansa kuma za a yadda a tada jakin kun ga garori guda uku an nuna masa aya a shi ya san lokacin da aka bar masa iliminsa na cewa gashi nan ya taho zuwa wani gari shi abincinsa kaga an tuna masa ya shiga wani yanayi yanayin nan mutuwa ce har mutum kwana nawa kai yace wuni daya ko kila ma bangare na wuni ban cika wuni guda ba aka ce to shekara ɗari kai sannan kuma ga abincinka shi ma ya shi ba a kashe shi ba yana nan yadda yake amma jakinka da ka hau duba waɗannan ƙasa su susuwa su ne shi nama ya yi fata-fata babu shi amma saurari duba ka gani ne aka ce masa wanzur ilal ibami duba wannan ƙasusuwan kaifa nunshizuha yaya mu daga su asalin nushuz shine irtifa'i yaya za mu sa sashen su a jikin sashi asalin kalmar ki mu mai da bangare ya shiga jikin bangare kowanne bangare na jikin kashi a mai da shi jikinsa tunda dama jiki an kashi nake so in ce shi yakan dade a yadda yake ba tare da ya zama kasa ba ko aka je jikin dan adam za ga babu kasusuwa da wanda Allah maɗauki ya yi musu haka ɗin ƙasa ta cinye wannan ya tuna min wata magana da Allah sunta Allah ya faɗa cewa qad alimna ma tanqusul ardu min da muke magana Allah ɗin nan na so in gaya mana wannan na manta Allah ne yake faɗa mana a suratu qaf ma tanqusul ardu minhu mu mun san abin da ƙasa take ragewa in aka sa ɗan adam a kabari aka juya aka tafi mai zuwa ya bude kabarin nan ya gaya yake haka ne ƙasa tana cinye naman jikin har ya koma ƙasa da za a zo wasu shekaru aka tona kabarin nan ba abinda za a samu la'alla sai ƙashi tsutsa ta ce tsutsar ta ƙare duk an haɗe gaba ɗaya da naman da tsutsar da ta shi duk sun koma ƙasa ba komai a wurin kaga shine ma'anan qad alimna ma tanqusul ardu minhu lokacin da kasar take cin bangaren jikin mutum duk bangaren da aka cinye Allah ya san da lokacin ran da aka cinye cinya Allah ya sani ran da yiwa Allah ya sani ran da aka gwaguye gadan baya Allah ya sani wannan wannan shi ma yana nuna mana wato babban ko girman ilimin Allah subhanahu wataala dangane da abin da ke aukuwa to mu koma kan abin da muke ciki ina fita wani lokacin muna cinye lokaci ko yawa a sai sai wanzur ila al-izami to ka dubi kai dubi zuwa ga wannan kasusuwa kaifa nunshizuha ya za mu har hada su mu daga su mu sa sashen su a sashi ma'ana mu shigar da wani bangare jikin wani bangare tunda kashi na jikin kowanne abu rai ai wani kamar su ne wani ya shiga jikin wani ko mun san wannan su pelvic joint da meye da kuka karanta dai wanda wani ake sokawa jikin wani abu to duk waɗannan ka duba ka ga yadda zamu mai da wannan jikin wani shine abin shine ma'anar nunshizuha ai nudkhilu ba'daha fi ba'd mu cusa sashen su jikin sashi wa nurakkibu ba'daha bi ba'd mu hauhawa mu dora wani kuma a jikin wani ma'ana wanda ya karye sai a dora wanda kuma makala shi ake a jikin wani mu makala shi dama ai ɗabi'ar abin nan kashi ba ta fita daga haka yawwa to shine wannan sai ce thumma nafsuha lahma sannan sai mu tufatar da wannan kashin mu tufatar da shi da me da tsoka mu sa masa tsoka mu lullube shi da tsoka fa nazara ilaiha sai bawan Allah ya dubi kasusuwan nan ayanan ganin idansa shine ma'ana ayanan kama wasafa Allah ta'ala kamar da Allah ya bada wannan sifa ya siffanta ya ga an ɗauki shi na tashi yana komawa asalinsa fata ta dawo tsoka ta dawo jaki ya miƙe a idansa Allah ya masa wannan abu to kaga ina zancen an na yuhi hadhihi Allah ba'da mautiha ko wannan darasin ya kashe waccan yunwar ko kuma wancan kokwantan an yi maganinsa sa yawwa to shine sai ke cewa falamma ta bayyana lahu yayin da zalika wannan abu ta bayyana lahu ya bayyana gare shi wannan zalika a tafsiri ne ba cikin yawa nasi ba falamma ta bayyana lahu yayin da wannan abu ya bayyana gare shi wa alima qudratallah ya san kuma qudrar Allah ta'ala qala sai yace a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir ba haushe yace wa ya ga ma ko yawwa ma'ana sai ce qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir yace lalle cewa Allah mai iko ne akan komai akwai wata kira'ar da wasu masu karatun ita ma kuma sab'iyya ce yadda aka karanta shine qala alam anna Allah ala kulli shay'in qadir sai zama qalan nan wannan wanda muka karanta yanzu qala a'lamu maganar waye shi mutumin sai ya ce sai na ce amana sai ya ce a'lamu ni na san ana kamar sai na ashhadu ya dawo da ashhadu an la ilaha illallah ya ce na san kuwa lallai Allah mai iko ne akan komai to a ɗaya kira'ar qala alam sai Allah ya ce i'lam ka sani anna Allah ala kulli shay'in qadir cewa Allah mai iko ne akan komai duk kuma ka san wannan zai iya dauka tunda asali da ba dugo haka ake ga alifun dai ga ainun ga lamun ga mimun waccan ma haka take wannan ma haka take shi yasa wasu suka karanta wancan wani suka karanta wannan to mu je sai sai qala a'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir yace wa zahiru min siyaqil ayati abinda yake bayyana daga siyaqin wannan ayar abinda zamu fahimta anna hadha ar-rajula ko anna hadha cewa wannan rajulun wani mutum ne munkirun lil ba'thi mai musun tashin alkiyama wanda bai yadda da za a tashin za a tare da mutum bayan ya mutu ba arada Allah bihi khairan Allah ya nufe shi da alheri ya so ya ilmantar da shi sai ya masa wannan jarabawa wa an yaj'alahu ayatan kuma dan Allah ya sanya shi ya zama aya wa dalilan linnasi da kuma ya zama hujja ga mutane to nan hujjar da zai zama ga suwa mutanen zamanin sa ko ku hadda mu mutanen zamanin sa asali sannan mu ga duk wanda ya gaskata alqur'ani wannan abun aya ce gari mu yanzu wannan labarin ai ba wani mai kokonto mu a cikin mu saboda mun yadda da alkur'ani su kuma mutanen zamanin sa sun san malam wani ya fita daga gida akan jakinsa da dan guzurin sa la'alla ma an yi sallam an yi hakura da an hakura da shi an yi kuka an kare ya mutu to sai bayan shekara 100 la'alla ƴaƴansa jikokinsa ma duk babu in Allah sai Allah ya bar wani a cikin su da zai iya gane cewa aiko an ba mu labarin wani mutum daga nan garin ya fita shekara kaza da ta wuce kaza da kaza yau ku shekara ɗari da kaza to shine wannan ya dawo wannan ya zama aya gare ko bai zama ba to shine abin da ke bi to mu kuma da makaranta alkur'ani gashi ya zama mana aya to shine sai ke cewa wannan mutumin mutumi ne mai inkarin tashin alkiyama ko mai inkarin ta da mutum bayan ya mutu sai Allah madauki ya nufe shi da alheri kuma dan ya sa shi ya zama aya da kuma dalili ga mutane a li thalathati awjuhin shi ya ce malam abin da ke faɗa a nan so yake ce wannan wani mutum ne da yake inkarin tashin alkiyama ba wani mutum ne mai ilimi ba da za a ce su izra ne ko makamancinsu izra ko ai wanda ya san littafi ne ai kun sani a banu isra'ila a zamaninsu su ne musulmin lokacin ba za a ce ko mutum irin izra wanda shine mai karanta wa mutane bible a lokacin a ce shi kuma bai san allah yana tada matattu ba kun gane wannan abu shi yasa malam sa'adi ya ce gaskiya wannan mutumin ba izra bane ba wani bane shi dama bai ma kawo mana ma wannan zancen ba kawai wani mutumi ne dai wanda bai yarda da ana tashin mutum ba in ya mutu ba dalilansa ya ce fuska uku ga dalilai na guda uku da gashi zamu ji sai ce ahaduha dalili na farko qauluhu fadin sa da yace anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha ta yaya Allah zai tada wannan bayan mutuwarsu ma'ana yaya Allah zai tada wannan ma'ana kamar ba zai yiwu ba Allah ya tada wannan kauye ya rayar da shi bayan mutuwa sai ce walau kana nabiyan da wannan mutumin annabi ne a gun banu isra'ila ku cikin littafansu armiya jadamiya annabi ne yana cikin prophets a wurinsu to idan a ce annabi ne au abdan salihan ko wani bawa salihi izra ba annabi bane shi yasa dama dalilin da yasa yahudawa suka ce yawa izra da faɗa izra nake ta cewa ko to izra shine uzairu a yaran su izra suke cewa haka da turanci izra amma shine uzairu da Allah ba mu labari wa qalat al yahud uzairu ibn Allah wa qalat an nasara al masih ibn to me yasa suka ce shi dan Allah ne yahudawa cewa suka wannan dawo da at-taurat da yayi kuma gashi ba annabi ba da annabi ne ba mamaki suka ce ya za a yi mutumin da ba annabi ba a taura ta bata ya halarto ta da kaya sake rubuta sabuwa wannan sai dai zama dan Allah wannan shine sirrin wancan abin sai suka faɗi wannan wannan wasu daga cikin yahudawa ne suka faɗi wannan dan wasu a zamanin yanzu suna inkarin wannan kisa sun ce qur'ani ne kawai dangana musu wannan abu su ba san haka ba yamma mal ibn hazm bincike ya tabbatar cewa wasu daga cikin yahudawan yaman sun faɗi wannan ra'ayinsu ne a muje sai ke cewa walau kana nabiyan aw abdan salihan lam yaqul zalika mun gama wannan wasani dalili na biyu anna allaha arahu ayatan fi ta'amihi wa sharabihi wa himarihi wa nafsihi Allah ya nuna masa aya a abincinsa da abin shansa da jakinsa da kuma shi kansa a kashin kansa don me liyarahu bi ainihi don ya gani da idansa fa yuqirru bima ankarahu saboda ya yadda da abin da yayi musun bai yadda da shi ba kuma in kun kula da maganar da ya faɗa ta ƙarshe a alamu annallah ai tana nuna mana da bai san haka ba ko bai sani ba ma'ana abin da yake nufi bai yadda da haka ba shine sai yake cewa walam yadhkur ko walam yuzkar fil ayati nan ne ko ba a ambata mana ba a wannan aya annal qaryata al madhkurata umirat cewa wannan alƙaryar ko garin da aka ambata din umirat an raya ta wa adat ila halatiha kuma ta dawo halin da take ciki duk ba a ba mu wani labari ba su masu kissoshin isra'iliyat sun ce ai baitul maqdis ce an dawo da ita ta kuma dawo da ranta wannan ba a bamu labari a cikin alkur'ani ba wala fi siyaqi ma yadullu ala dhalika haka nan a cikin siyaqin babu abin da ke nuna mana haka wala fi dhalika kathiru fa'idati kuma a cikin wannan din ma in an bamu labarin ma ai alƙaryar nan daga bayan an raya ta ta zama kaza da kaza duk ba a bamu wannan labarin ba wai me yasa malamin bai faɗi wannan ba me yasa Allah madaukaki ya wadatu da abin da aka bayar na misalin shi wannan mutumin kawai ba sai an gaya masa ba ma to abinda ka ce ba zai yi ba bari a nuna maka shi alƙaryar ta dawo sai aka gwada iya wanda aka gwada a kansa da shi da jakinsa da abincinsa ya ishe shi daga nan ba sai ya koma alƙaryar ya gani za a iya dawo da ita ko ba za a iya dawo da ita wannan kamar an ɓata lokaci tunda shi din an riga an nuna masa abu zai iya tafiya kuma a dawo da shi shine abin da ke nufi cewa ba wata fa'ida dan an gaya mana ma alƙaryar daga bayan ta rayu ko ba ta rayu ba Allah sa kun gane abin da shi ya hango malam to shine sai ke cewa mal fa'idatu addallatu ala ihya'illahi lil mauta mecece fa'idar da take nuni akan rayar wadda Allah yake wa mamata fi qaryati dangane da wata alƙarya kharibat da ta ruguje ta lalace ta zama kango summa raja'a ilaiha ahluha sannan mutanenta suka dawo suka zauna au ghairuhum ko wasu ma fa'ammaru ha kuma sai suka rayar da ita wani labari ne sabo a cikin wannan ba ku gane ba shi yasa duk kuka dim malamin yana cewa tunda yace mana ai a gaya mana ma wannan ƙauyen ai wannan garin ina ne kuma daga baya ya dawo da gine-ginensa sun tashi an sake raya garin ya haɓaka ko ba ai ba yace duk wannan ba fa'ida ma asalin ba a gaya mana qur'ani ba kuma ba fa'ida shi da suke cewa wace fa'ida ce idan aka ce ga wani mutumi a ko wata kissa da take nuna mana Allah maɗaukaki yana karɓar ran abu kuma ya dawo da shi ta hanyar wani ƙauye ko wani gari ya ruguje ya dawo kuma mutanen garin su da kansu sun sake dawa sun gina shi ko kuma mutanen wani garin ma daban sun zo garin sun zauna wannan ai yana faruwa ko an gaya mana ko ba a gaya mana ba don haka ba wata fa'ida don an gaya mana wannan kuma rashin gaya mana bai rage wa kisar daɗinta ba kissa tana nan da daɗinta mun ɗauki darussan saboda abin da ake so a gaya mana na cewa Allah mai iko ne akan komai ya tabbata kuma musamman shi wanda ke inkarin an nuna masa abin har ya zo da kansa ya ikirari ai shikenan dama abin da yasa aka kawo kissar shine wani mutumi ne ce anna yuhi hadhihi Allahu ba'da mautiha to shi kadai an bashi darasin sa shikenan mun gane wannan abin aiko don haka in ba a gaya mana ma meye ainihin labarin wannan gari ba ba za mu cutu da komai ba yace wa innamal dalilul haqiqi dalili na haƙiƙa wadda za mu samu na darasi fi ihya'ihi wa ihya'i himarihi shine yadda aka rayar da shi mutumin aka kuma rayar da jakinsa aka bar abincinsa da abin shansa bi halihi a halin yadda suke ba su canza ba kuma wannan shine darasin da za mu samu amma cewa an dawo garin ya rayu ko bai rayu wannan ba ruwanmu da shi kuma ba ma fa'ida ko an gaya mana amma dai da Allah ya faɗa ɗin kuma ba za mu rasa fa'idar ba amma tun da bai gaya mana ba rashin fa'idan nesa Allah bai faɗa ba to sai ce wa thalithu abu na uku fi ƙaulihi faɗinsa da yake cewa falon ma ta bayyana lahu yayin da hakan ta bayyana gare shi ai ta bayyana lahu amurun kana ya ji haluhu wa ya alaihi wani lamari ya bayyana gare shi wannan lamarin wanda da ya jahilce shi kuma ya buya gare shi bai san shi ba to tun da aka gaya mana wannan sai ce fa'ulima bi zalika sihhatu ma zakarnahu da wannan za mu san ingancin abin da na ambata mana cewa wannan mutumin wani mutumi ne ba annabi bane ba wani salihi bane ba wani mai ilimi bane da ya inkarin domin mai ilimi ba zai inkarin wannan ba kuma da mai ilimi ne ko annabi ba za a ce falan ma ta bayyana lahu ba domin dama shi ya riga ya sani annabi duk annabi ya san Allah mai iko ne akan dawo da matacce da gare kun ga ashe kenan wannan wani mutumi ne wanda bai san hakan ba bai yi imani da hakan ba da aka yi masa wannan ta bayyana lahu sai abu ya bayyana gare shi don haka shi yasa ce a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir sai ce wallahu a'lam wannan dai ni fahimta ta ce Allah kuma shine mafi sani kun ji malamai kullum ka faɗi abu ka ce Allah shine mafi sani sai sai sun makala ta'ala sannan Allah maɗauke faɗi a abin da ya faru na gaba dangane da shi ma dai annabi ibrahim shine za mu zo kansa insha Allah darasinmu na gaba mun ga fa'idojin da suke da alaka da wannan ba mun riga mun faɗe su a cikin wannan darasi ba sai mun yi ba sai mu ci gaba insha Allah Allah subhanahu ta'ala ya ƙara mana ilimi da fahimta da kuma tsayuwa akan hanyar daidai Allah ya tabbatar da mu akan da'a gare shi da da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah biya wa kowa daga cikin mu bukatun san alheri Allah ya gafarta wa musulmi da suka rasu Allah ya ba mu natsuwa da kwanciyar hankali a dukkan bangarorin wannan ƙasa ta mu Allah ya dakatar da tashe-tashen hankula da damuwa da kashe-kashe da suke aukuwa Allah ya mai da al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi kan hanyar daidai yawan saban Allah da ya yawa yawan fita daga da'ar Allah Allah ya yayi mana wannan abu Allah ya mai da mu kan hanya Allah ya mai da mu mutanen kirki da za mu yadda da shi mu amince da shi ya amince da mu ya fidda mu daga wannan hali da muke ciki mu kuma ƙara addu'a akan abubuwa da suke gudana Allah madauki yayi mana Allah kuma ya ƙara mana ilimi mai amfani wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik